إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي أوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه بركة من السادوة أولا يمتي نلا نلا هدي در اللتني درن شدا قوة ذو الحجة هجرانا لألف أريه لأربعين دلايا daidai da ashirin da shida ga watan bakwai alif dubu biyu da ashirin a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na mu'az ibn jabal da ke nan kamfa a garin saminaka a inda muke gabatar da karatu a cikin littafin al'irshadu ila sahihi li'tiqad والرد على أهل الشرك والإلحاد واللفر العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى من أن أسكمس الأمر هذا مالك يبين آمنا وأن سكي كناناني أئدا متاني أما كما شركة إلى الله سبحانه وتعالى سنا إيا كي متنزوا غفتاق دقاء الدين المسلم كي سيء دقاء تكين أبو وأن مكة تتونا نترى أسكم أن بابي shine akwai nisbatun ni'ami ila ghairillah jingina ni'imomi ga wani Allah ba shi Allah din ba mun fara tattaunawa akan wannan gaba a inda mali ya kawo mana wannan aya da ke cikin suratu an-nahl wasu malamai suna kiranta da suna suratun ni'am suratu an-ni'am ma'ana surar da ta yi bayani game da ni'imomi babu wata sura da ta yi bayani game da ni'imomi kala daban-daban da Allah ya yi mu mutane kamar suratul nahl duk cikin alqur'ani ba inda zaka samu wannan dan da ni'imomin wata fara ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna yunazzilu almala'ikata birruhi kaga maganar wahayi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء هزوا قرشي الله تعالى يدنق بيان شوى الله يسوق يمك دبوبي وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس يزوي بيان شوى يسوكمك هو الذي أنزل من السماء ماء لكم فيه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات أكذو بياني جمدا هو ورانا دوتا شودي وندري درانا أكي بياني جمدا دوا قود ألا يجيفا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم إن دا بعد دوا قود دمك جنبا دا أصلا دمك تاكا وإذا تركين تنقل تنقل دموني هكا yadda mutum ba zai iya tafiya kan ta kai tsaye ba sai ta tangal tangal to Allah ya jefa duwatsu domin su zama wa ƙasa birki Allah ya dinga bayani game da wannan ya dinga bayani wallahu khalaqakum min turabin thumma min kaza kaza sannan yayi magana game da ainihin wato wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun akai magana alam yaro ila at-tayr musakhkharatin fi jawi as-sama game da jiragen sama da tsuntsaye duk Allah ya bayanin wannan yazo yi bayani game da fulani masu tashi gidajen da Allah ya ba ku rufi da kuke samu rahma ce ta Allah wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha aka gama wannan والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم نئمومي شيني كاومن يتي يعرفون نعمة الله su mutane suna sanin ni'imomin Allah thumma yunkirunaha sannan sai su dinga yin musu na wannan ni'imomin Allah suna jingina su ba ga wanda shine wanda ya samar da wannan ni'imar ba sai Allah ce wa aktharuhumul kafirun mafi yawan masu yin wannan kafire ne ashe jingina ni'ima ni'imar da Allah ya halitta ya yi ta ga wani Allah kafirci ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace har ma mana bayanin cewa kada ka kalli zamani da irin ƙwarewan mulki da ce wani ai in dai wani in dai mulki ne ai wani ya iya kaza shine zai yi kaza jingina wannan abin zuwa ga wani Allah shirka ne kamar yadda yanzu aka samu ci gaban likitanci ka ce to ai yanzu ai likitanci ya sami ci gaban da kawai ana magance cututtuka kawai من الشافي الله waye mai warkarwa Allah likita yana bada magani amma warkar tana hannun wane ha yau baka gani ciwon ku iri daya ku sha magani iri daya wannan ya warke wancan kuma ciwon shi na nan zaka fahimci wannan a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da in yana rashin lafiya yane wa kansa tawaida ruqya magani yake wa kansa ya ɗaura hannunsa inda yake masa ciwo ya ce Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta shafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqma ya Allah ubangijin mutane ka tafiyar da wannan cuta ya Allah babu waraka sai warakanka warakar da ba ta barin ragowan cuta a jiki ku yi tauhidi samfarira irin na annabi Muhammad wani lokaci in jikin na mai ciwo sai ya ɗaura hannu a wuri ya ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhi ina neman tsarin Allah da izzansa da buwayansa da ƙarfin mulkinsa da kuma ƙarfin iko nazartarwansa daga abin da nake ji na ciwo da raɗaɗi a jikina da kuma abin da nake jin tsoron ya same ni wa ake jingina wannan Allah shi kaɗai sannan in wani bashi da lafiya manzo Allah ya kai shi addu'a ce bismillah arqika da sunan Allah nake maka tawaida nake nema maka lafiya wallahu yashfika ina roƙon Allah ya baka lafiya min kulli da'in yu'dhika daga dukkanin ciwon da ke cutar da kai min kulli nafsin aw aini hasid daga dukkanin wata rai mummuna ko wani ido mai kambun baka mai hasada Allah yashfika Allah ya baka lafiya ashe wa ke bada lafiya Allah shi ke bada lafiya to yayin da ka jingina cewa ai ci gaba ai ƙasa kaza ba kaman su a rikitanci ai da an kai mutum kawai kaman yankan kani ya warke yanzu ka jingina warka zuwa ga wani zuwa ga wani Allah wannan kafirci ne kai tsaye amma mutane suna yi suna ganin ba komai bane ana ganin kokarin da wani yayi wajen ci gaban technology ai in dai ba shi ba za ma a samu wani ci gaba ba ƙarya ne shi ma wannan yana iya kai mutum zuwa kafirci musamman idan mutum ya ƙudurta cewa samar da wannan ci gaban yana da alaƙa ne da wannan mutumin kai tsaye wallahi wannan yana iya zama shirka da Allah Allah subhanahu wata'ala ya tsari mana imanin yau malin ya ci gaba da cewa ai duk babi ɗaya ne duk babi ɗaya ne ka tambaye shi mana wane ne wane ne wanda ya bashi wannan ilimin na'am wane ne magana ta ƙari ina wata ƙwarewa da yake da ita na fatan gane wannan eh ina ƙwarewa wane ne ya bashi ilimin Allah subhanahu wata'ala shi ya bashi ilimi ya bashi sani wanda yake takama da shi ina fata an gane shi yasa wani malami yake cewa ba zan iya tuna baitocin ba duka ce lillahi fil afaqi ayatun la'allaka ma aqallaha ilayhi hadaka daga cikin abin da ya ambata yake cewa kulli tabibi takhattafathu yadu rada man alladhi awaka ka cewa likita wanda yake kokarin gyara hannun wanda ya lalace yayin da hannun ya ribe wane ne zai iya taimakawa wannan hannun ya habaka likitan koko Allah ashe ne Allah an gani shi likita abin da zai iya kawai ya gano cewa in aka ba hanya kaza aka ba hanya kaza za a iya samun lafiya amma wane ne ba da lafiya Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu dan haka jama'a kun ji وقد ذكر الله في كتابه الكريم الله مدوكاكين سركي يا أنبت أسكن لتافا سمي جرما عن أقوام جمد وسمتاني أنكروا نعمة الله عليهم ولن سكيين مسو ننئم من ألا ديي أكنسو ونسبوا ما حصلوا عليه من المال والنعمة إلى غير الله كما سك جنجنا أبند سك سامو نتار دوكيا دنئم ميزوا قوان الله أما إلى إما إلى كونهم يستحقونها إما دي متيجة تشيوا أي ونن أبند نسامو tsaba ƙwarewa ta ne wajen iya kasuwanci ko kuma mukami ya samu a gwamnati dan siyasa ne ba ai saboda tsabin ƙwarewa wajen iya siyasa ne saboda iya tactics muka samu wanda inda Allah ya so ana gobe ana gobe zabi sai ka mutu wa zai baka cin zaben ina dabarar dake hmm babu jama'a mun gane wannan ko to gashi nan sai malam yace da mu imma dai ila kaunihim yastahiqunaha imma dai suna jingina cewa ai wannan abin sun cancanci su samu kamar yadda Bahaushe ke cewa me dadewa a bauta yanci amma dukkanin wanda ya dade a bautan ne ake yantar da shi eh wani ya shekara 50 yana bautan amma har yanzu bai yanci ba wani kuma bautin shekara ɗaya zai yi ko rabin shekara yan tashi haka ne kuma haka bane waye yanta wancan waye kaddara wancan zama a cikin wannan yanayin Allah zaka je ka sami yan kasuwa yanzu ana lissafin irin dukiyar da aka samu da riba aka yi magana zai ce maka haba ai saboda tsaban yau da gobe ne kawai saboda kwarewa riban na an samu riban miliyan kaza ai ka san ita kasuwanci malam wato idan ka tsara ka tsara kawai kana bin tactics in yanin yadda yake ai za ka kawai abubuwa shigowa suke yi kuma ƙarya yake yi wane ne ya hore mishi hanyar samu Allah ne kaga nan ya manta da wanda ya bashi ni'imar ya koma jingina abin zuwa gaba ga kansa saboda shi mai wayo ne saboda shi ya karanci business saboda shi ya daɗe yana yin kaza saboda haka shi wani ƙwararre ne a'a mun samu wannan riba ne da izinin Allah sannan kuma da ƴan dabaru da Allah ya sanar da mu da Allah wanda bai fi ladabi ba na'am ya fi ladabi kaga ka mai da komai zuwa gaba ne shine ma'anan ai la haula wala quwwata illa billah la haula babu wata dabara wala quwwata babu wani ƙarfi na iya zartaswa illa billah sai daga Allah ta'ala ina fata an gane wannan Allah ka shirye da mu aw ila khibratihim ko su jingina wannan abin zuwa ga kwarewarsu wajen iya aiki ko wata sana'a ko wajen wannan amma da zaka tambaye shi da Allah wai shin da iyawa ka haife ka ka tambaye shi da iyawa ka haife ka da kuna ka haife ka waye baka waye baka kokolwa fahimta waye kaddara aka saka a makaranta waye kaddara maka zama da mutanen kirki da suka saka akan hanya waye baka lafiya yau da baka lafiya wani mutum ne a kannade kafafuwan duk sun shanye kana a shagide idanun sun yi harargarki ina zaka na fata an gani ba ina zaka ashe duk ni'imomin nan wani ne na Allah ne sai ka jingina abin zuwa ga Allah sai ka zauna lafiya duk duk matakin da ka ganka akai da matsayin da ka ganka akai to ba kuskure aka samu ba da gangan Allah yayi Allah ya ji kamar albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yakan faɗa mana wannan magana yana mana karatu ce kun ga arziki da Allah ya da a ban ƙasa kuke ganin kowa da irin nashi to da gangan Allah yayi ba kuskure bane yace in ka faɗi wannan baka yi baka yi kuskure baka yi ganganci ba aqida da gangan Allah yayi yana sani ba wai kuskure bane yasa abin ya faru haka wani shekaran shi 50 yana sana'a sana'a iri ɗaya kuma yafi wancan ma yawan jari wannan zai zo ɗan ƙaramin yaro da ɗan ƙaramin jari a cikin 'yan watanni shekara biyu ya gina gida ya je aikin hajji ya kai babansa makka ya kai mahaifiyarsa makka ya kai matansa makka ya sai gidaje ga tarin motoci ha shi kuma wancan ko ina bai je ba tun da ma yake sana'an bai taɓa riƙe miliyan biyar tashi ta kan shi ba a sana'a wa ya ƙaddara wa wancan zama haka wa ya ba wancan to kuma kowanne jarrabawa ne Allah ya yi ne ya jarabci wancan mai samu da yawan shi ma wannan da aka riƙe mai Allah ya so ya jarabce shi da wannan ne ya gaya zai ina fata an gane wannan so da ka in babu talauci aka baka jarrabawa ne idan akwai wadata Allah ya baka jarrabawa ne shi yasa babu wanda ya more ma rayuwa irin wanda ke da arziki na rufin asiri a ce asirin shi a rufe yake ba za ka je ka rudu kowa ba duk abin da iyalanka ke bukata kana da shi duk abin da za a ci a gidanka kana da shi duk wani kayan aiki da kake bukata kana da shi Allah kuma ya sanya maka wadatan zuci baka kallon na hannun wani fatan ka ya za ka yi ka je ka yi gwagwarmaya kai ma ka samu na ka ci gaba da gudanar da rayuwarka to wannan Allah ya maka arzikin duniya da lahira kuma in ka je lahira ba ka da tsuntsu ba ka da tarko ba mai ce maka wai nawa ka tara yanzu ya za ya kashe to da maka san mene duk abin da kai nema hanyar halar kana kaiwa gida ne a ci ai menene ya ragu me ka tara ballantana ce sai kai lissafin taro da sisi da naira kowanne ya kai ka samu ya kai kashe shi sa manzo Allah ce talakawa za su shiga aljanna da kusan nisan nisan shekara kusan dubu hamsin kafin mai kuɗi ya shiga aljanna ƙwarai yau kai da ka zo baka da ko sisi dama nan kawai da an zo ranar alkiyama aka ji kaɗan sha kogin alkausarar nan kaɗan sha ruwa sai kai miƙa ce alhamdulillah daga yau baki shahar abada haka manzo Allah ya faɗa tun daga nan sai ga ana muku bishara ya ce muku salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda haƙuri da kuka yi fa ni'ma uqbad dar madalla da gidan ƙarshe da za ku zauna a gidan aljanna sai ga an tattara ku an ba ku pass ka je gaban Allah kana ta roƙon Allah Allahumma hasibni hisaban yasira Allah ka min hisabi mai sauki kana zuwa ce kai ba kai kai kaza ba ran kaza ce Allah ni ne ba kai kai kaza me kake tsammani to Allah to an hukunta ne nayi in kuma an yafe min dama kai mai yafiya ya to wuce wuce ka shi kenan magana ta ƙare duk wata wahala da aka yi a duniyan fa an manta kenan amma wallahi in baka ba Allah ba yayin da mutuwa ta zo maka nan ne mafarin wahala daga lokacin ka shiga wahala sannan duk mutumin da Allah ya bashi dukiya wallahi baya huta a duniyan nan wallahi baya hutu in ka san wani mai kuɗi kuke zama kusa da shi ka ji kullum lissafin dukiyar shi yake yi yakan kai tsawon dare bai yi bacci bayan lissafin dukiya ai wuri kaza an tura kaza yanzu akwai kaza wuri kaza yanzu gobe in mun tashi ya kamata a yi kaza a tura wani wuri kaza ya ɗauko kaya wuri kaza ma ya kamata a sauke kaza ma lissafin kenan kullum a ɗauki littafi da biro a yi ne ana lissafin yawan dukiyan da abin da dukiyan take ci da waye kai kuma tana kawai an baka kana zuwa ka je ka dan samu dan dubu ɗayan ka je ka je wajen Ali mai kamiya dan bani da ɗari biyu ka je wajen mai nawa dan bani ɗari biyu ana kaiwa kawai ka ci kai ma Allah kai zikiri kawai ka koma ka baje abin ka gado shikenan cikin hutu ba ka da matsala ko kana ganin wannan ma ba ni'ima bace eh ni'imar da ke cikin fa abakka da rufin asiri yafi ni'imar da ke cikin tarin dukiya wallahi yanzu wannan zaman da muka yi a masallaci ka nuna mu mai kuɗi guda ɗaya ka nuna mu mawadaci guda ɗaya wanda Allah ya bashi albarkan ya zauna a wurin karatun nan ya ji ayoyin Allah ya ji hadisan manzon Allah ka nuna mu guda ɗaya kuma na rantse da Allah duk garin nan da za a zagaye majalisun kaji ba za a samu ko ɗaya ba za a samu babu ba za a samu ba ni'ima ce Allah ya maka ka kalle ta a matsayin ni'ima mai girma ka gode wa Allah akan ta zama a wurin karatu kawai kana gamawa aka tashi abinda Allah zai ce dukan ku je na gafarta muku akwai alkhairin da ya wuce wannan a rayuwa mai kuɗi in ya sa riga sabuwa baya murna ka taba gani yau wani mai kuɗi ya sa wani kaya na haka yana jin daɗi cewa kai alhamdulillah ai yana wani jin daɗi ka taba gani an cire wannan neman tare da shi amma kai kullum kai ɗin ɗinki ka je ka so ɗan abbanka aka yi maka kila ga hawan ɗan takama kake kana jin daɗi ka sa sabon kaya ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ka ji daɗin ma kawai ni'ima ce kai ma Allah godiya to haka Allah ta'ala yake gudanar da rayuwar bayi ya kamata kai ma ka zama mai yawan godiya ga Allah subhanahu ta'ala Allah ta'ala ya samu dace wa ma'rifatihim ko su jingina samuwar wannan ni'iman zuwa ga abin da Allah ya ba su na sani na ilimi wa maharatihim da kuma kwarewa eh a ce wani ai professional ai in dai su ne suka yi aiki in dai su ne suka yi gini to makwara kenan sai ga kawai duk abin da aka yi in ba shi ba sai ga wannan abin ba yana kushewa yana cewa ai da mu muka yi kuma fatan kafin a fishi ake yin gini ko kila shi ma a wurin wani ya koya Allah ka shirye da mu qala ta'ala 'anil insan to gashi nan Allah madaukakin sarki ya faɗi game da dan adam game da mutum ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته إذن أكدنتنا ودن أدم وترحما دقا قريم إن جاء الله دقا قريم باين وتتوتا تشافيشي ليقولن ذاك جنتي وهذا لي wannan aina wani na cancanci samu ne shi yasa na samu a ba ku ga yadda muke tattalin abubuwa ba kafin wannan ya kare abincin kajin nan kafin wannan ya kare mun saya sannan mu siyo ƙanana kafin su abin nan an kinkashe wanda rana ɗayan Allah ya ga dama ko sai a jefa ɗan ƙanƙanin virus kafin safe ka rabu da kajin kama awa ɗaya kafin ka je ka bacci kana koma sai ka suna ta faɗi suna mutuwa kafin a ce a kawo magani duk sun ƙare hadali sai ce wannan aina wani ai saboda kwarewa ta ne ai na cancanci in samu haba shekara nawa ina koya hadali wa ma adhunnu sa'ata qa'ima shi ni bana tsammanin ma alkiyama za ta tsaya a yanzu dai bana tsammanin kiyama za ta tsaya wala in ruji'tu ila rabbi in kuma na koma ma wajen ubangiji na kiyama ma ta tsaya mana in ma na koma wajen ubangiji na inna li 'indahu lal husna a wurin Allah ina da kuma sakamako mafi kyau Allah ce falanu nabbi annal ladina kafaru bima amilu tabbaci hakika wallahi lallai sai mun bai sai mun bada labari ga waɗanda suka yi kafirci dangane da abin da suka aikata walanudhiqannahum min azabin ghalidh kuma za mu ɗanɗana musu bala'in azaba mai kauri azaba mai girma mai tsanani za mu musu saboda wannan aikin da ɗan adam ya yi amma wannan ayar ba za mu ji daɗin fassararta ba sai mun koma da baya an gane sai mun koma da baya kaɗan mai Allah ta'ala yake cewa la yasamu al-insanu min du'a'il khair dan adam baya gajiya baya kosawa da yawan roƙon Allah ya bashi alheri ya bashi tarin dukiya ya bashi matsayi ya bashi yawan yaya ya bashi rufin asiri ya bashi muqami wa in massahu sharru idan kuma sharri ya same shi fayaqusun sai ka same shi yana ɗebe tsammani qanut yana yanke alaƙar da ke tsakanin shi da samun rahmar Allah saboda sharri kawai ya same shi sai ya ɗauka wannan sharrin ta zo za ta halakar da shi ne baki ɗaya shi kenan shi rayuwar ta ƙare shi Allah ce wala in azaqnahu rahmatan minna to idan kuma bayan wancan sharrin da ya same shi sai muka dan ɗanɗana mishi wata rahama daga gare mu min ba'di darra'a massathu a bayan wancan cutar ta same shi la yaqulanna wallahi tabbas zaka je yana cewa hadhali haba ni wasa ne ai wannan namu ne ai na cancanci in samu ne ai wancan hasaran ma ta faru wato an dan samu matsala ne inda ma nayi kaza da kaza ma ya faru ba ba ma yi hadali nawa ne ai na cancanci in samu ne ai da na samu karayan nan sai na kuma na fara wani tsari da kaɗan da kaɗan ina yin kaza ina yin kaza har na samu ba gani da tsari yasa na kawai na samu hadali wannan nawa ne na cancanci in samu ne wa ma adhunnu sa'ata qa'ima ba na tsammanin ma alkiyama za ta tsaya yanzu dai kai madauka ma ta tsayan wala in ruji'tu ila rabbi imma aka komar da ni zuwa ga ubangiji na inna li 'indahu kaji inna lallai tabbas ni dinnan lal husna za a bani sakamako mafi kyau fiye da na duniya ma kaga kamar ya leka Allah gaibi Allah ce falanunabbi annal ladina kafaru bima amilu wallahi tabbaci haƙiƙa sai mun baiwa waɗanda suka yi kafirci labari na abin da suka aikata walanudhiqannahum min azabin ghalib kuma sai mun dandana musu azaba wacce take mai kauri mai girma sai Allah ya ci gaba da cewa wa idza an'amna 'alal insani idan kuma muka yi wa ɗan adam ni'ima a arada sai ya bijire sai ya juya baya wani abi janibihi sai ma ya janye jikin shi daga addini daga taimakon mutane sai ga ya janye jikin shi kai Allah shi ya fi san abin da ya halitta wa idza an'amna 'alal insan idan muka yi wa ɗan adam ni'ima a arada sai ya juya baya wani abi janibi sai ya janye jikin shi daga addinin Allah wa in massahu sharru ko wa idza massahu sharru idan kuma sharri ya same shi fa zu du'ain arid sai ka same shi yana ta addu'a mai yawa duk inda yaje zauna wani da Allah a samu addu'a da Allah wallahi muna an samu matsaloli ne kwana biyu asara ta same mu a ji wajen wannan malam Allah Allah shiga ta malam da Allah ya taimaka a samu addu'a wallahi an samu matsala ne to mu muna muna ta addu'an dai da Allah ya cewa alga ta malam ana taimaka mana da addu'an ko ana tunawa da mu ko alga ta malam an dinga yi kenan fa zu du'ain arid sai kaga yana ta addu'a mai yawa mamako Allah kenan shi yasa abin da ya halitta dan adam yanzu daga ayoyi guda ukun nan akwai wani cycle na rayuwar ɗan adam da bata bayyana ba babu babu Allah ta'ala ya samu dace to irin wannan abin Allah ta'ala kuma ya ambata a cikin suratu hud wala in azaqna al-insana minna rahma idan muka ɗanɗana wa ɗan adam wata rahama daga gare mu thumma naza'naha minhu sannan sai muka ɗan cire ta muka yaki ce wannan ni'imar muka muka cire ta daga gare shi innahu la ya'usun kafur sai ga ya koma ya yanke tsammani kuma ya koma yana yawan kafirci mutane nawa ne sanadiyan karen arziki suka kowa bin bokaye mutane nawa ne saboda neman duniya suka koma bin bokaye su ne liwaɗi su ne zinace-zinace su ne nan haɗa baki da su a ci amanar al'umma su ne yankan kai su ne ciro ɓangarori na jikin ɗan adam suna da iyaka ba su da iyaka layakusun kafo sai ga yana ɗebe tsammani gaji an ce ai an kama wani ya kashe mahaifiyarsa an kama wani ya zina da yarsa ya mata ciki an kama wani ya zina da mahaifiyarsa an kama wani ya yi kaza an kama gashi nan abubuwa marasa daɗi kuma wai duk wannan abin wai ana da neman menene da neman duniya akwai wani wanda aka kama kwanan nan labari ya ishe ni liwaɗi yake yi liwaɗi da sunan malanta wai saboda yana neman ɗaukaka ya zama ya samu shuhura ya samu ɗaukaka ko ina an san shi sai aka ce mishi ai sai dai in ya ɗan ya ɗan yin ɗan luwaɗi luwaɗi haka sai kama yin luwaɗin kuma ya samu mai kafin ya je can ɓaro shi ai an kama shi da ɗalibin shi yana mishi luwaɗi makarantu nawa aka kama na allo ko makarantun horon mutane da ake zuwa ake liwaɗi da su manya mutane ba ma ƙananan yara ba ba a yi mun san labarin ƙasar na aiko akwai malamin makarantar da aka samu malamin makarantar allo sai ya dinga kama ƙananan yara yana wasa da cillarsu ya ta wasa da ta har sai wani ɗan ruwa ya fita daga ciki sai ya ɗibi ruwan sai ya shanye kuma yana liwaƙi da yaran saboda an ce mishi in yana wannan zai kuɗi ka duba da sunan karantar da alƙur'ani ake wannan fa to ashe in dan duniya ma yayi yaushe ya fi cancancin dama yayi ko ba wanda ke kusa da Allah ba mun gano na jama'a saboda ka al'amarin ba wani abu bane mai sauki jama'a ina fata an gane wannan to dukkanin waɗannan suna da yawa wa idza azaqna al-insana minna rahmatan fariha biha وإن تصيبهم سيئة ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون قاسنا آيوي ديوة أشكال القرآن سنة بياني قمر أن أدم قمر هال إنسان أن قال من من أي معنى فقوله هذا لي فدم تندك شوى هذا لي ونن أين وني نات تنشئن سامو أي حصلت على هذا بعلمي ناسا مونن نيسم وليوم علمنا saboda yawan sani kowa ya ba shi sanin oho wa ya sanar da shi akwai wani wanda aka halitta da ilimi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shi ya fitar da ku daga cikin cikunan mahaifanku mata ba ku san kami ba kami ba wa ja'ala lakum as-sam'a Allah ya sanya muku ji wal absara da gani wal af'idata da zukata la'allakum tashkurun saboda ku godiya ga Allah amma ina dan adam zaluman jahula da zalumun kaffar ba zai iya jurewa ba ai hasaltu ala hadha bi'ilmi wa ana mahququn bihi kuma ya ce aini na cancanci in samu ne shi ya sa ma na samu la annahu tafaddulun min Allah wa ni'ma sai nuna a wannan ba wata fallan Allah bace ba wata ni'imar Allah bace laysa bi hawli al-abd wa la bi quwwatihi to amma idan ka duba ai ba da wayan mutum bane ba kuma da karfin sa bane ya samu wannan abu ko da shi ne shi yana nuna ba da ba da ni'imar Allah bane ba da fallan Allah bane an gane amma kuma shi ɗan adam ya sani ba dabararsa ba ne ba ƙarfinsa ba ne na wane ne na Allah ne an gane wannan ko al'allamatu sa'adi rahimahullahu ta'ala ya ambata a cikin tafsirinsa na taifirul karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan kwatankwaci irin wannan maganar da malam fauzan rahimahullahu ta'ala ya ainihin wato a wajen hafifahullahu ta'ala ya ambata mana shi malam sa'idi Allah ta'ala ya ji kansa ya bayyana mana kwatankwacin wannan maganar a inda ya fassara waɗannan ayoyi ya fassara faɗin Allah ta'ala menene ma'anan hadhali ina son ɗan karanto man daga ciki saboda mu ɗan sami wani dan guziri na ƙarin bayani a cikin insha Allah ta'ala an gane wannan ko na'am shi ma kwatankwacin wannan magana da fauzan ya faɗa yayi cewa ai hasaltu alaihi bi ilmi ala hada bi ilmi na sami wannan abin da na samu ne saboda mene saboda ilimina da nake da shi an gane wannan ko saboda mene saboda iliminsa da yake da shi to sai ya ci gaba da cewa a na'am atani li anni lahu ahlun wannan abin ya zo gare ni ne saboda ni din na cancanci in samu wa ana mustahiqun lahu kuma ni na cancanci in samu din saboda kwarewa ta saboda yawan ilimina na an gane wannan ko to kaga wannan duka daga cikin abin da ya ambata ne wanda wannan yana nuna irin kafircewa da butulci da dan adam yake ma ni'imomin Allah subhanahu wata'ala sai ma da yace wa qala ta'ala an qarun Allah ta'ala ya ba mu labari game da wani qarun alladhi ataahu Allahu al-kunuz al-azima wanda Allah ya bashi manya-manyan taskoki fabaga sai ya ƙetare iyaka ya yi zalunci ala ƙaumihi a kan mutanensa shi faɗan banu isra'il ne banu isra'il na Allah ya faɗa mana yadda aka yi oppressing ɗinsu how bitterly they were oppressed by fir'aun haka ne ko? an cutar da su an azabtar da su a kashe mazan a rayar da matan yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin da ya samu dukiya a madadin ya jari fir'auna banu isra'ila su samu sauki ko shi ma dan faje ne sai ya koma ya tare a jikin fir'auna da su da shi ake hada baki kuma ake azabtar da mutanansa ya zalunci mutanansa shi ma wa qad wa'adahu an-nasihun amma masu yin nasiha cikin mutanensa sun yi masa wa'azi wa amaruhu bil i'tirafi bi ni'matillah suka umarce shi da cewa yayi ikrari a bakinsa ya nuna a aikace ya faɗi a bakinsa cewa Allah madaukakin sarki shi ya masa wannan ni'ima wal qiyam bi shukriha kuma ya tsayu wajen yin godiya da wannan gode gode wannan ni'imar da Allah ta'ala yi masa fakabara inda inda zalika aiko sai girman kai yayin haka naka inda laka ne ko yawa kuskuren bugu ne eh inda laka ko to inda zalika kuskuren bugu ne inda zalika sai yayi girman kai ta hanyar jayayya da waɗannan masu shi zaka ce ba ce fakabbara ba eh fakabara kaga mufa'ala ce sai yayi musu girman kai ya kiya ya ji wannan nasiha da suke masa yayin da suke masa wa qala cewa da su ma yayi inna ma utituhu ala ilmin indi yawan ilimin da wayi wannan tarin dukiyar da kuke gani da taskokin nan ai an same su ne an bani su ne saboda tsabaragen ƙwarewata saboda sanin yadda ake sarrafa taro da sisi yadda za a mai da goma ta zama ashirin yadda za a mai da ashirin ta zama ɗari tsabaragen ilimina ne sa aka bani wannan ai hasaltu ala hadhihi alkunuzi bisababi hazqi an bani waɗannan taskoki ne sanadiyyar irin hazaƙata ta me hazaƙa da hausa hazaƙa fa larabci ne ƙoƙari ko kuma me a'a ko me a'a hausa ne mu ji hausa sosai ƙwarewa eh ƙwarewa da dagewa ko yawa ko kuma dabara ko kuma ce mene zaƙaƙuranci saboda zakakuranci irin nawa an gane wannan ko sai na sami wannan wa ma'arifati bi wujuhil makasib saboda kuma ƙwarewa na da sanin hanyar da ake nema ta yadda ake buga business eh a buga nan a buga can a nemo wancan a sarrafa nan a yi wannan a yi wancan saboda wannan ne na samu wannan ni'imar la li annaha tafaddulun min Allah ka ku dauka fallan Allah ce ba wani fallan Allah na samu ne saboda tsaban ƙwarewa ta fa kanat aqibatuhu min aswa'il awaqib sai ya zama ƙarshen ƙaruna yana daga cikin mafi munin ƙarshe wa uqubatuhu min ashaddi al-uqubat ya zama irin horon da Allah yi masa punishment din da aka bashi shine mafi tsananin ainihin wato horo haifu khasafa Allah bihi wa bidarihi al-ard ta yadda Allah ya nitsar da shi a ƙasa shi da gidajen shi da abin hawan da taskokin kudin dukkanin suka nutse a ƙarƙashin ƙasa kuma Allah ta'ala ce zai ci gaba da nutsewa har zuwa ranar alkiyama da ƙaruna ba a ciro ba a ciro saurar shi ba ko an gane ma'ana ba a ciro gawar shi an ce wai ga gawan ƙaruna ba nan take kawai ƙasa ta tsage ta kama shi ana ji ana gani ba wanda ya sai taimake shi kai ma kana zuwa su karfta ciki magana ta ƙare yana kira a taimake ni ina ba magana taimako shi yasa wato mutumin da ke karanta alƙur'ani da lura da fahimta mai kyau in ya karanta ƙur'ani sau ɗaya sai ka karanta ƙur'ani sau ɗari baka samu ladan da ya samu ba wallahi wanda ke fahimta alƙur'ani ba wai ka karanta harufin ba kawai ma'anar fa ku dube yadda Allah ya kawo labarin Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa lalle qaruna ya kasance cikin mutanen annabi Musa waɗanda suke cikin matsatsi da bala'i an matsa musu an takura su fa baga alaihim sai ya musu zalunci ya ketare iyaka a kansu Allah ya ce wa atainahu min al-kunuzi mun bashi wasu irin taskoki na dukiyoyi na kudade ma inna mafatihahu wanda mabudin sa latanu bil usba sai an taro katti majiya karfi sannan sai iya dauko ki da za a je a bude wannan taskar udul quwwa kai ku wanda Allah ya ce ma abocin karfi ka san me karfin ne إذ كأنبته الأمة لا بارنسا قال له قومه متانن سكو سنا مثلا سي بنو إسرائيل سنا cikin talauci da matsatsi da damuwa kace la tafrah kada kai fariya kada kai fariya inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son masu alfahari da fariya da cika baki da jiji da kai wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka wala tas nasibaka min ad-dunya amma duk da haka kada ka manta rabanka na duniya ka ci dukiyanka ka more amma ka yi aikin Allah a cikin abin da Allah ya baka وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن ككوتتا ككوتتا منا مو متاني ان uwanka كما احسن الله اليك kamar yadda Allah ya taimake ka ya kyautata maka wala tabghi al-fasada fil ard kada ka nemi kai barna a bayan ƙasa inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya son mabarnata to ka san masu kuɗi al'ada su ce to wannan gajarabin din wannan kucakin zai zo har yana gaya wa mutane magana wai shi saboda talauci ya talauci ya mai kamari yana gaya magana manzo Allah ya ce akwai irin mutane a cikin mutane da za a gansu nan ba kowa bane kaga mutum ne yayi kasa-kasa biji-biji da shi rubba ash'atha aghbara fi timrayn la yu'bahu bih law aqsama 'ala Allah la abarra manzo Allah ya ce zaka iya ganin mutum haza-hazu gashi nan in ma yaje wuri ba za a ce ga wani nan ya taho ba rigar tashi ba wata bi timrayn bai fi ma riguna kwaya biyu ke da su ba la yu'bahu bihi ba a damu da shi ba da zai je ƙwasa ƙofa ana buya gan shi sai amerika da allah nan ba na jada tafi ka mutane wuri na zo ganin alhaji wani ne baya nan da mutane kawai mutane duk kawai kun abin nan talauci ya dame ku zo ku dinga matsawa mutane baka sani ba manzo Allah ya ce a aiwa ma turzaquna illa fi qara'ikum ba a azurta ku a ba ku kuɗi da arziki sai sanadiyyan talakawan da ke cikin ku in ji annabi Muhammad to menene naka na kyamar talaka menene naka na ma talaka wulakanci irin wannan ne kace mishi kaji tsoron Allah ka kyautata kada kai kaza kada kai kaza irin wannan talakan law aqsama ala Allah da zai rantsi da Allah cewa wallahi yanzu sai an yi kaka a cikin damanan nan wallahi sai an yi kaka wallahi sai an yi ta Allah ba zai bashi kunya ba saboda tsarin yadda Allah ya dauke shi da muhimmanci a wurin shi yana yawan bautan Allah ba san irin matsayin da Allah ta'ala ya dauke shi a wurin sa ba shi sa ɗan adam ko yadda ka ganshi nan kada ka wulakanta shi kada ka tozartar da shi kai dai in ba za ka bashi ba faɗa mishi magana mai daɗi qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha zance mai kyau da yin gafara idan an yi maka ba daidai ba shi yafi alkhairi sama da kyautar da zaka bada cutarwa ta biyo baya in gashi nan sai ya fita wannan mutum bashi da godiyan Allah yanzu ran ma fa ya zo na bashi ku duba yau ma ya dawo to kaga ya bata ladan sadaka sa da bene da gori da cutarwa la sa mu gyara karatun qur'ani yana da yawa sai shine shi karun sai ke inna ma utituhu ala ilmin indi yo ai da kuke wannan magana ni na samu ne saboda kwarewa ta da sanin harkokin kasuwanci da kuma zafin nema da kokari da zakakuranci irin nawa sai Allah ya awalam ya'lam yuwai bai sani bane anna Allah qad ahlaka min qablihi min alquruni Allah ya halakar da wasu karnoni gabanin shi karunan man huwa ashadd minhu quwwatan wanda sun fi shi karfi a jika wa aktharu jam'an sun fi shi tara yawan dukiya bai san haka ba wala yusalu an dhunubihi almujrimun su mujriman nan ma ba za a tambaya ba za a tambaye su game da laifukan su ba dan Allah ya san laifukan nasu ya halakar da su ne kuma wutar su na fata an gane wannan abin da ya faru kenan sai Allah ta'ala ce mene fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi an zo ranan ranan da suke ce ma ranan menene ranan zina ranan kawa da kowa zai ci kwalle kaman kace ranan hawan sallah abin ya faru ana hawan sallah ya fito a cikin kawa ga taskokin dukiya ana bin shi an haukan dawakai da keken doki ana jin daɗi an yi naɗi ana cika abin nan ana takama ana Allah shi taimake ka yana haka ana zara ido ana kallon ko an sa ɗan gilashi ana ɗan yin wani haka an ci bakin gilashi to shi ke ana cikin wannan kuma ƙawalar ladina yuridun hayatar duniya waɗanda ke son rayuwar duniya suka ce o ya laita lana mithla ma utiya qarun ina ma yo Allah kai ce mu ina ma mu ma a ba mu irin ɗan abin da aka ba qaruna innahu la zu hawzin azim lalle ai qaruna ma abocin rabo ne mai girma qala alladhina utul ilma waɗanda Allah bai wa ilimi suka ce wai lakum kun ji ilma masu ilimi in ka zauna a jahili ka shiga uku mabota ilimi suka ce da su mene wai lakum kai can ku thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah ladan da Allah zai bada shi yafi alkhairi ga wanda yake yayi imani kuma ya aikata aiki na kwarai ba tarin dukiya bane abin amma ku sani wala yulqaha ba a hada kowa da irin wannan illa sabirun sai masu hakuri nan take sai fa'un tabiyu fa'ul aqiba fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard yana yin wannan alfaharin a wannan ranan nan take Allah ya ce ƙasa ta kama shi ta kama shi ta kama nitsar da shi Allah ce fama da shi da gidan nashi Allah ce fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai samu wasu taron jama'a da za su taimake shi wanda ba Allah ba wa ma kana min al-muntasirin bai kasance cikin waɗanda ake iya taimakawa ba yayin da musiba ta auka musu sai waɗanda suka waye gari suna fatan irin abin da fir'auna ne ya samu suna cewa cap wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir tab ai lallai ashe Allah shi ke shimfida arziki ga wanda ya so yanzu ga dukiyar nan an halakar da shi kuma an haka ƙasa gaba ɗaya ya nitse da shi dukiyar yanzu yau babu kaga imani ke to kaga wannan yana nuna maka yadda zaka yi taka tsantsan kada saboda ni'imar da Allah ta'ala a'a ilimi ne Allah ya baka ka rika takama jahilai ne jahilan banza jahilan wofi ina kai ina kira mutane jahilai saboda Allah ya baka ilimi ni'ima ce Allah ya baka ce mutane jahilai ba zai saka gode wa ni'imar ba kana goranta musu ne saboda kai Allah ya baka ilimi to ka sani wannan ilimin naka wallahi Allah in ya ga dama zai jarce ka a cikin sa kai da samun kwanciyar hankali kai ma sai dai a wutar jahannama nan ne mutum zai samu natsuwa ko akwai natsuwa can dan ne daga zaman kabari duk wanda aka yi wa azaba a kabarinsa to bala'in da zai samu a kiyama yafi yafi wannan zama bala'i Allah ta'ala ya kiyashe mu wa uqubatu min ashaddi al-uqubat ko mun gama da wannan kenan حيث خسف الله به وبداره الأرض تيد ألا ينسد الشيشيد جدنسا قسا لما جحد نعمة الله يا يند يمسن نئم من الله ونسبها إلى غيره ينونا كو يجنجن ون النئمر زواغ ونوندب ألا با وأنه حصل عليها بحوله وقوته يا يند ينونا شواياسا ون النئمر نئ da wayansa da kuma ƙarfinsa nan za mu dakata insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu bayan sallah ko bayan sallah muna ganin mai yiwuwa za a yi wazozin barka da sallah ko ko goron sallah saboda haka karatu ne sai ran da Allah ya yi eh saboda akwai tsare-tsare da ba ba ba ba goron sallah shi ka liman karfa kamar niyya haka yake to haka yake tsari da to shikenan tsallake wancan rini ko mai karatu mana cikin gida to an gama Allah subhanahu wataala ya samu dashi kenan sati mai zuwa babu karatu sai wancan sati na sama dan wannan satin yawmu aklin ne wa shurbin wa dhikrillah Allah ta'ala ya samu dashi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka ba mu ikon yin godiya akan ni'imomin da kai mana ya Allah muna roƙonka ba mu ni'imomi masu yawa masu albarka ya Allah muna roƙonka ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka ba dan halin mu ba dan ayyukan mu ba Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan addinin musulunci da bin sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ba mu ikon riskan abin da muka rasa da kyawawan ayyuka waɗannan kwanaki guda goma ka ba mu ikon aikata waɗannan kyawawan ayyuka ka karɓa mana su وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك لا